وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna 23 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a shanawa 15 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na tara a cikin karatunmu na littafin aqidatut tauhid na babban malami fadilatu sheikh saleh bin al-fauzan bin abdullahi al-fauzan Allah madaukakin sarki mishi rahama idan ban manta ba darasinmu na baya har yanzu muna nan a cikin albabul awwal kuma muna nan a cikin alfaslul awwal fi bayani ma'ana tauhidir rububiyyati wa iqraril mushrikin bihi malam yana mana bayani akan menene tauhidin rububiyya yana kuma yi mana bayani cewa dukkanin mushrikai gaba ɗayansu babu wanda ya taba jayayya ko ya taba musu da tauhidin rububiyya dukansu sun yadda kuma sun amince da tauhidin rububiyya babu wani bangare na mutane da suke jayayya ko musun cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin sammai da kasai baki daya har muka iso inda malam yake mana bayanin cewa mafi girman wanda ya shahara wajen jayayya da musu game da sha'anin ubangiji shine fir'auna la'anatullahi alaihi malam ya tabbatar mana cewa fir'auna ya yi wannan musu da jayayya ne ba wai don bai san allah shine abin bauta ba ba wai don bai san cewa allah shine mahalicin sammai da kasai ba a'a yayi haka ne saboda jiji da kai da takabburanci kamar yadda Allah yake cewa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa annabi Musa da yima da yima fir'auna wa'azi fir'auna yayi musu annabi Musa ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair kai fir'auna ka sani cewa waɗannan ayoyin ba wanda ya saukar da su in ba ubangijin sammai da kasai ba kai ka sani kuma ya sani din saboda haka ba komai ya sa shi yayi musu ba illa takabburanci da kuma wato girman kai to zamu tashi inda mala yake cewa wa kadhalika man yunkiru rabba al-yawma min ash-shiyu'iyyin innama yunkiruhu fi adh-dhahiri mukabaratan malan yake cewa hakanan kuma a yau ma wato cikin ɓangarorin mutanen duniya masu aƙidan falsafanci da wato ɓangarori da ƙungiyoyi daban-daban na kafirai waɗanda suke musun kasantuwar Allah shine Ubangiji a yau masu falsafanci wadda za su ce maka duniya ne ne ya samar da ita kawai an ga duniyan ne ta samu ba a san wa ya samar da ita ba to malam yake cewa ba komai yasa suke wannan musun ba illa takabburanci wato girman kai da jin isa wa illa fa innahum fil batini la budda an ya'tarifuna annahu ma min mawjudin illa wa lahu mujid ai dole ne su yadda a zuciyansu cewa babu wani abin da ya samu face akwai wanda ya samar da shi muna fahimta ku malam yana gaya mana masu cewa wai duniya haka kurin ta samu sun faɗa ne a zahiri amma a zuciyarsu sun yadda cewa babu wani abin da za a gan shi samamme face akwai wanda ya samar da shi wa ma min makhluqin illa wa lahu khaliq kuma dukansu sun yadda babu wani abin halitta face yana da wanda ya halicce shi wa ma min atharin illa wa lahu mu'athir babu wani abu da za a ga alamansa ba wata alama da za a gani face akwai wanda ya samar da wannan athar din face akwai wanda ya samar da shi yanzu asali a nan shi ne masallacin nan babu shi ko shi ne asali duk wanda ya zo ya ga masallaci sai ce an gina masallaci a waje kaza kenan masallacin ba shi ya gina kansa ba ishara ce izuwa ga cewa duk sanda ka ga masallaci to akwai me akwai wanda suka gina shi to wannan ishara ce izuwa ga cewa duk abin da ka ga ya samu akwai wanda ya samar da shi akwai wanda ya samar da shi saboda ka ita duniyar ba ita ta samar da kanta ba allan da ya halicce ta shine ya samar da ita qala ta'ala allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun allah ya ce ka tambaye su wai shin an halicce su daga babu ne haka kurin suka ga kansu kawai am humul khaliqun ko su suka halicci kansu am khalaqus samawati wal arda ko kuma sun halicci sammai da kasai ne su suka halicci sammai da kasai Allah ya ce ina balla yuqinun ba su da yakin ne game da sha'anin ubangiji amma sun sani cewa na farko dai ba su suka halicci kansu ba na biyu ba daga wato ba wai haka kawai aka same su ba dalili ba wanda ya samar da su ba sannan na uku ba su suka halicci sammai da kasai ba duka sun sani kuma duka sun yadda da wannan malam ya ce ta'ammalil alama kullahu malam ya ce ka lura da duniya baki ɗaya sa ido akan duniya baki ɗaya ulwiyahu wa sufliyahu samansa da ƙasansa tudu da gangaren duniya gaba ɗaya ka kula bi jami'i ajza'ihi ta ɓangarorin duniya duka tajidhu shahidan bi ithbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi malam yace zaka samu duniyar tana tabbatar maka wato ainihin tana baka shaida cewa akwai wadda ya halicci saman nan ya halicci kasan nan akwai wadda ya kage halittar sammai da kasai akwai wadda yake shine mamallakin duniyan gaba daya ka kalli duniyan da kyau ka ganta ita da kanta za ta tabbatar maka cewa fa akwai wanda ya yi ta fa inkaru sani'ihi wa jahduhu fil uquli wal fitri wal fitri malam yace inkarin musun cewa akwai wanda ya samar da duniya gaba daya da inkarin wannan a hankali malam yace bi manzilati inkari al ilmi wa jahdihi yana daidai da inkarin ilimi ne da musunsa domin duk wani ilimin duniya zai tabbatar maka cewa Allah shi ne makagin sammai da kasai to wanda ya yi musun sammai da Allah shi ne makagin sammai da kasai to ishara ce zuwa ga cewa duk wani ilimin duniya nan ya yi musunsa ya yi musun shi ya yi jayayyan shi la farka bainahuma ba bambanci tsakaninsu wama a wama tatabajjahu bihi ash-shuyu'iyyatu al-yawma min inkari wujudin rabb malam yace wato babu wani abu babu wani abu waɗanda masu falsafanci a yau da su kafa hujja da shi ko su dogara da shi wajen inkarin samuwar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma huwa min babil mukabarati kawai suna yin haka ne a bisa babin wato jiji da kai girman kai amma wa musadarati na ta'ijil uquli wal afkari sahiha da kuma wato ainihin amfani da sakamako da hankali ya bayar lissafi na hankali suke aiki da shi wa man kana bi hadhihi al-mathaba duk wanda ya zama kuma haka ita ce rayuwarsa faqad algha aqlahu to yayi wasa da hankalinsa hankalinsa ya tashi a banza wada an nasa lisukhriyati minhu kamar ya kira mutane ne zuwa ga su mai dariya qala sha'ir wani mawaki yana cewa fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid yace abun mamaki fawa ajaban yi mamaki kaifa yu'sal ilahu yaya za a saba ma Allah madaukakin sarki am kaifa yajhaduhu aljahidu ko kuma wai yaya ma hankali zai kama a ce wani mai musu ya yi musun samuwar Allah wai ya ce ba Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun bayan a dukkan komai Allah yana da wata alama ta dullu ala annahu wahid wadda wannan alamar za ta nuna cewa shi din shine kadai Allah a komai akwai abin da zai nuna maka cewa Allah shine Allah eh a karan kanka yanzu akwai abin da zai nuna maka allan da ya yi ka gagara ba daune kuma akwai mai samar da kai yanzu ka ɗauki abu biyu a jikinka waɗanda suke tsirowa ka katse su ko kuma ka cire su gaba ɗaya yanzu ka ɗauki ƙumba aka yi fako ko farce ka ɗauki farcenka yanzu idan za ka yi wata baka yanke farce ba me zai yi zai tsiro yi tsayi ko in ka yanke shi ka ba shi sati biyu ya sake ya sake tsirowa ta yi na yake tsirowa wannan dai kasan farcen kan idan ka bare shi ba za ga farcen ba ba za ga ta yi na yake tsirowa sannan inda za a cire farcen gaba daya ka ba shi sati biyu sati uku ya sake mi ya sake tsirowa ɗauki gashin kanka dai tsiro ka je ka aske shi inda za a ɗaye fatar kanka ɗin ba za a ga inda gashin yake fitowa ba ba za a gani ba kenan wato ishara ce zuwa ga cewa a to wannan abin ta yaya yake faruwa ne kan ta ina yake faruwa ne ashe akwai wanda yake samar da shi haka ne ko baka ba akwai wanda yake samar da shi wane ne yake samar da shi shine Allah Allah shi ke tsirowa da shi ya tsiro maka da wato ainihin farcenka ya tsiro maka da gashin kanka yayi yawa ka aske a sake tsirowa da shi inda zaka ɗaye fatar kan ba za ka ga inda gashin yake tsirowa ba kaga ashe a karin kanka akwai aya da za ta nuna maka cewa Allah Allah ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq dauki duniya ka ganta gaba daya na tabbatar yanzu inda dan adam ne ke juya dare da wuni da wata ran sai an samu matsala garin sako dare ya sako wuni haka ne ko ba ka ba da sai an samu matsala eh da wata ran a kayan aikin shi za a samu matsala kaga karfe 4 dare karfe 5 na asuba dare har a tafi karfe 12 rana bai dauki daren ya kawo nin ba me yiwa ma kayan aikin ya samu matsala amma saboda Allah ke jujjuya shi kamun ka ankara a hankali a hankali ana biyar na yamma shi da saura duhu ya fara saukowa bakwai takwas duhu ya gaba to ka juya shi kuma zuwa da safe shida duhu ya fara tafiya haske ya fara zuwa haka da aka ga sun haɗu a wancan lokacin sanda dare ke zuwa ya haɗu da wuni wuni na ƙoƙarin wucewa dare na ƙoƙarin shigowa a yanzu kuma da dare ke shirin tafiya sun sake haɗuwa da wuni wuni na ƙoƙarin shigowa dare kuma yana ƙoƙarin ne ina kokarin tafiya shi yasa har manzo Allah ma ya bada misali a hadisi yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afṭara as-sa'im idan dare ya kama hanyar wucewa ta nan a wuni ya kama hanyar wucewa ta nan dare ya kama hanyar tahowa ta nan kaga yanzu za su haɗu kenan wuni na shirin tafiya dare kuma na shirin zuwa sai manzo Allah ya ce to mai azumi ya sha ruwa ma'ana lokacin shan ruwa yayi ishara ce zuwa ga cewa wannan na nuna maka cewa Allah Allah ne wannan yana nuna maka cewa Allah Allah ne yanzu idan ka ɗauki haske kawai yanzu da muke amfani da shi yanzu a matsayinka na ɗan adam ka ɗauki rana da Allah yake bamu wuni da Allah yake bamu ka taɓa ganin ranar da aka zo aka ce ƙarfe 8 na safe har yanzu ana jiran wuni yayi bai yi ba har yanzu ana jiran safiya yayi bai yi ba baka taɓa gani ba amma yanzu a matsayinka na ɗan adam misali idan da za a baka kula da hasken masallacin nan duk ƙoƙarinka da tsayuwarka akan aikinka akwai ran da sai ka samu matsala kai wata rana ma ana iya zuwa za a yi sallah ko za a yi karatu ana buƙatar haske lokacin karatu ya yi kai kuma kana can wuntun dada an samu matsala saboda kai ɗan adam ne za a iya zuwa wata rana ma in allah ya so ga kanan ga mai nan a janareton ga kowa ya haɗu a buga a buga a buga Allah ya kita da janareton ayi ayi ayi ayi ayi ayi haka za a haƙura haka za a haƙura wata nan duka a gama ayi ayi a azahar a tada janareton nan ta kita shi mutum uku hudu biyar su haɗu ta kita shi sai yanzu sallar la'asar kuma ana mata kisa ta miki kaga wannan saboda kai ɗin ɗan adam ne inda ka san cewa za a samu matsala janareton ba zai tashi ba ai da ka samu da wata hanya amma saboda kai dan adam ne saboda kai dan adam ne eh duk yadda mace yanzu ta tsaya ta kula da haƙƙin mijinta a sauke abinci da wuri a yi wane ne dole dole akwai ran da sai ta sa shi tsaki yana zaune yana jiran mai yana jira sauke abinci duk kokarinta me dalili saboda ɗan adam ce ita ɗan adam ce ita amma shi Allah fa shi Allah kamilalle ne ta kowane ɓangare Allah shi cikakke ne ta kowace fuska ta kowace fuska babu wani abin da Allah ya halitta wanda ake samun tsaiko a ciki shi sa Allah da kansa yake cewa allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan Allah shine ya halicci sammai guda bakwai ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut kalli halittan da Allah yayi ma sama kalli duk halittan da Allah yayi da halittun sama da ƙasa da kai a karan kanka din Allah ya ce ba za ka taba ganin gyara a cikin halittan Allah ba Allah ya ce farji ilbasara daga idan ka kalli sama hal tara min fudur kaga ta inda sama ta tsage sun marji albasara karotin Allah ya ce sake daga idan ka karo na biyu kalli sama yan qalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasid ganin ka zai dawo maka eh yana cike da kaskanci da damuwa cewa in dai wai so kake ka ga tsaiko ko wata matsala a halittar Allah ba za ka taba gani ba har abada ba za ka taba gani ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawut a halittar Allah babu wani gyara a yanzu ka dauki kanka tambayan da za ka yi makanka shi ne ɗauki kanka daga tsakiyar kanka har zuwa tafin ƙafarka me a jikinka kake ganin an ajiye shi a inda bai dace ba me wannan me kake gani ya kamata a yi updated ɗin kanka yanzu ne na san jijjima wanda aka yi ana gina masallacin nan inda wata dama za ta zo na a sake renovating masallacin nan akwai abubuwa da yawa da sai an canza musu waje haka ne ko baka ba sannan in aka sake renovating din ma bayan shekara biyu uku in aka sake samun wata dama akwai abubuwan da yawa da sai an sake canza musu waje saboda ka ashe yadda za ka gane halittar Allah ita ce idan da a ce yanzu ka ɗauki mutane idan ka ɗauki kamfanonin motoci idan suka yi wannan motar aka yi shekara goma ana amfani da ita haka to na gaba yin an zo sai a yi mai sai a yi modernizing a sake to inda ɗan adam ne ke halittar mutane da daga 2010 da duk waɗanda aka ha- haife su 2010 yanzu ana 2020 da siffansu ba iri ne za ka gani ba sai an samu canji eh saboda sai ya gama kera yan 20 yan 2010 sai gani ya kalle su kawai ce kai nan gaba next production din za a sake ya kamata hancin na daga shi daga na a mai da shi can Mm. Ah, ba ga masu mota ba Eh, da da yi masu kamfanin toyota ne ko masu a a menene sunan shi end of discussion toyota ne ko honda ai da ya ce end of discussion ma'ana ƙarshen zance kenan a tunaninsa lokacin da zai kera motar daga wannan an gama da ya gama ta ya ga kai akwai saura sai bugo ta ce discussion continue ai wannan dan adam kenan wannan dan adam kenan amma Allah kan a halittarsa babu haka babu haka yanzu ka kalli dikin din masallacin nan nan da shekara goma in Allah ya raya mu sai an zo ana lissafin ya za a yi anana can anana can anana can haka ne ko ba gaba ka gani amma saman nan kalli ta ka gani waye zai baka tarihi a cikin kakanninka shekaransa ɗari ya ce lokacin muna yara akwai wani ɓangare ta can ya taɓa nanewa muka gama ya taɓa ah, ɓarkewa muka gama la'iku sun zo suna nane shi ba wanda zai baka wannan labarin wannan samari yadda ka ganta haka annabi adamu ya ganta haka annabi adamu ya ganta Mm. ka kalli yanzu tafin kafarka kalli tafin kafarka yanzu idan kana amfani da mota shekara ɗaya biyu uku sai ka fara tunanin neman mata sabon taya ta ci taya kafarka kuma shekaranka yau arba'in amma tun na yaran taɗin nan har yanzu fatan kafar shi kake bugawa har yanzu wata kafar ma ta yi faso a je a neman mata magani a gyara ta har yanzu dai ta ita kake bugawa ba ran da aka ce wai ga wannan ya ci ya- ya ci fatan kafa an je canza masa wata babu to a kenan a komai duk abin da ka ɗauka wallahi sai ya nuna maka cewa akwai Allah ko menene duk abin da ka ɗauka Allah ya nuna maka akwai Allah kuma duk abin da Allah ya zaka ga yanzu akwai hikima a ciki yanzu ka ɗauka ka ga misali Allah da ya shar'anta mana ibadar lahiya sai ya halicce mu ga mutane ga ibada ga kuma dabbobin da za a yi lahiya da su hikimar Allah ita ce kai ɗan adam sai ya sa maka wayo sai ya yi ka ƙarami sai ya yi bijimin sa ƙato amma sai ya yi shi wawa haka ne ko ba ka ba idan da bijimi na da wayo irin wayenka ka isa ka yanka shi yanzu inda a ce za a sama ka kalli ba fulatani ɗaya yanzu sai ya zo ta nan wajen da shanu ɗari ya ta sa su a gaba ka gaya mun wannan shanu ɗari ɗin suka tare zanga-zanga a rauda kwata sunan waye sai fita waye sai bude shago amma sai ka ga yaro ƙarami ya sa sanda saniyar ma in ta hango shi ya taho da sanda ta sa gudu tana tsoronsa tana tsoron shi hikima ce ta Allah amma ka kalli zaki mana ka kalli damusa da Allah bai shar'anta maka yanka damusa ba hasali ma abinda Allah ya halatta ma damusa ma farautanka sai sa masa wayo inda a ce yau za a ce za a je kamo bijimin sa iya abinda mahauci zai dauka kawai shine igiya duk girman san za a jawo shi da igiya duk girman sa amma wannan bijimin ai ya fi damusa girma haka ne ko ba ka ba to ya ɗauki igiyar ne je kamo da musa da shi me yasa saboda wancan shi Allah bai hore masa ba Allah bai hore mai ba amma ka kalli wani abu ka gani hikima ta ubangiji har yau ba a taɓa samun a tarihin duniya aka ce wai ga wani bijimin sa wai saboda tsaban taurin kansa an kasa yin kashi a fatawa ba a taɓa samu ba duk bijimin da ya shiga ciki to ya shiga kenan ba fitowa duk taurin kansa ya kai kahocin ya kai kahocin karshe dole haka zai sadu da a yanka shi dole haka zai sadu da a yanka shi wannan hikima ce ta ubangiji wannan ishara ce da za ta nuna maka wallahi akwai Allah eh akwai Allah kuma shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu duk wanda zai yi yanka to ya tausaya ma dabban da zai yanka ya wasa wukansa domin kai daga yanayin yadda ake yanka bijimi za ka gane mutuwa akwai zafi in aka ɗauki gora aka kwada ma bijiminsa sai dai ya sa gudu kawai ka kada jikinsa ya ci gaba da tafiya kai aka kwada maka wannan goron sai asibiti amma duk da haka a ce ga wani zafi nan wadda bijimi ya kasa jure shi yana shure-shure ya karye kan famfo ya fasa bokiti saboda zafin wannan abu kuma kai ma za ta iso kanka shi da ka gane fa abin fa ba sauki ba sauki wa'azi ne Allah yake maka babu sauki eh Allah ya samu dace saboda haka komai in ka ɗauka komai wallahi zai nuna maka cewa akwai Allah babu kuma yadda za a yi hankalinka ya iya maka musun ka ce wai babu Allah ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ka yin aƙidar cewa ba Allah batattu ne da masu aƙidar kuma komai Allah ne ka gaya mun ya hankalinka ma zai da komai Allah kawai yanzu aka laikwai a ce maka kai Allah ne ya za ka yi da wallahi kai karan kanka kai karan kanka za ka tabbatar cewa kai ba Allah ba ne a baka ga annabi ibrahim ba cin alkur'ani lokacin da yake fafutukan neman waye ubangijinsa falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban dare ya lullube shi sai ga tauraro qala hadha rabbi sai ce yawwa ga ubangiji na nan na gani amma falan ba a falafa kala la uhibbul afilin yana gushewa tauraro na wucewa gari ya waye sai gaba tauraro sai ce kai ina ba zan iya rike Allah mai gushewa ba yanzu idan baya nan wani abu ya same ni to ya zan yi ba zan nemo to in dare yayi tauraro ya zo kana da Allah to in gari ya waye fa waye Allahnka ka falammar alkamara falammar alkamara bazighan qala hadha rabbi da yaga wata ta bayyana sai ce to ga ubangiji nan falamma afala ina wucewa yace kai la in lam yahdini rabbi waɗannan fa ba ubangiji na bane in har ubangiji na na gaskiya bai shirye da ni ba la akunanna min alqawmi dallin tabbas zan zama cikin batattun mutane Allah ce falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar lokacin da ya ga rana ta bayyana sai ce ga ubangiji na yace in kun lura ma za ku ga wannan ma ta fi girma falamma afalat tana gushewa qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun yace kai mutane na ni fa abinda kuke bauta musu nan ni na barranta da su inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin ya ce na fuskantar da fuskata ga wanda ya kagi halittar sammai da kasai na tsayu akan bauta masa shi kadai ni ba mushriki ba ne ba na cikin mushrikai ba na cikin mushrikai so duk kafirin duniyar nan in ka ɗauke su za ka ga allah duka ya nuna musu alamar cewa akwai allah kuma shi shi kadai ne allah yanzu misali akwai wani cikin sahabbai tun ana garin makka kafin ya musulunta yana da wasu 'ya'ya guda biyu su sun riga shi musulunta shi kuma yana da wani gunki da ya ajiye shi a gida kullum zai tafi kasuwa zai je ya yi sujjada ma gunkin ya nemi sa'a sai ya fita in ya dawo zai zo ya yi sujjada ma gunkin ya nemi a sa masa albarka abin da ya samu sai ya shiga cikin gida to wayannan 'ya'yansa guda biyu sai suka musulunta da suka musulunta sai suka rasa hanyar da za su yi mishi wa'azi ba zai fahimce su ba to sai suka yi dabara dabarar da suka yi kuma ita ce sai suka ɗauki wannan gunkin nasa sai suka je suka jefar da shi akan bola ya dawo daga kasuwa ina Allah dai mai ma Allah sujada babu Allah Allah ya bata ya duba ya duba yana cikin dube-dube ya fita waje yana duba yana ce jama'a waye ya ga Allah na sai ya tsince shi akan bola sai dauke shi kakkaɗe masa kura ce ka yi haƙuri ban san wanda ya maka wannan aikin ba in na kama wanda ya maka wannan aikin za ka ga yadda zan yi da shi ya je ya ajiye shi washe gari da ya fita suka sake ɗaukansa suka sake kai shi kan bola da ya dawo bai gan shi ba kaga tun da ya ga ga inda ya gan shi jiya sai ya tafi can kawai yana zuwa sai ya same shi gashi nan a kwanci akan bola sai ya ɗauko shi ya zo ya wanke shi ya sake jingina shi daga rana na uku da zai fita kasuwa sai rataya masa takwabi sai ce duk wanda ya zo zai taba ka ka takwabi nan ka sare shi to karo na uku da suka zo sai suka ɗauki gunkin nasa sai suka hada da kafan gunkin da kafan mushen kare sai suka ɗaure sai suka jefa a cikin rijiya wani rijiya ne da ake tara bola da waye sai suka jefa a ciki ya zo yana dube-dube ya duba can inda ya gan shi saba ganin shi bai gan shi bai dudduba yana cikin haske-haskensa sai hango ga allah sana a cikin rijiya dilaye da karnuka suna mai fitsari a kai sai ce da shi ilahun tabulu tha'alabatu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi tha'alibu yace o abun bauta kuma wai karnuka da dila da waye da waye suna mai fitsari a kai kai duk wanda dila mai fitsari masa fitsari a kai bai iya kare kansa ba ya taɓi ya yi asara saboda ka ƙarya kake wallahi kai ba Allah ba ne ya ba zama a nuna masa ina gidan annabi muhammad yake sallallahu alaihi wasallam ya je karɓa addinin musulunci kaga wannan wa'azi ne suka yi mishi ƴaƴansa suka masa wa'azi kuma ya fahimta ya gane yanzu in wani ya zalunce ka sai ka ce Allah ya isa ko sai ka kai kara wajen Allah yau kuma sai aka ce maka shi ba Allah ga wani ya zalunce shi an rasa wa ya zalunci Allah to kai bawansa kuma ya da'i da kai kenan kai bawan shi ya da'i da kai kenan aka shi sa aka ga irin yadda suke rayuwa a jahiliya shi sa wani lokaci sayyidina Umar aka ce haka kawai yana zaune kawai sai a ga ya ceke da dariya ka ce me yasa kawai wata ran kawai kana zaune kawai sai a ga kana dariya ya ce kawai wani abu ne ke tunawa lokacin jahiliya an tara da binai irin wanda mahajjata ke zuwa da shi daga madinan nan masu kyau sai aka yi mutum-mutumi da dabino aka yi aka hada allah da dabino to ana neman jarumai wadda za su yi gadin Allah wata rana an zo za a tafi yaki sai ka ce to shi ya tsaya ya yi gadin Allah tun da shi jarumi ne aka tsaye da shi aka ce tsaya ya yi gadin Allah malam yunwa ta kada shi ya shiga gida ya fito ba abinci ya rasa yaya zai ya zauna yana tunani kawai sai kura ma ma'allan dabino ido ga abinci a nan wajen kuma yana zaune da yunwa sai balle hannun allah sai cinye aka zo aka ga ga allah nan ba hannu daya ya aka yi sai ce musu ya dan je zagayawa ne kafin ya dawo wani ya zo ya balle hannun allah ya wuce aka zauna ana ta jayayya ana ta kaza ana ta kaza da musu ya yi musu kowa ya zauna yunwa ta fara sandan kowa kowa ya shiru can kawai sai ji tarab an yi warwasan Allah an cinye shi tas da ce shi yasa wani lokacin yana zaune kawai ya yi shege da dariya kawai ya tuna inda ba a lissafin mutanen jahiliya ne to tuntuni an cinye Allahnmu tuntuni an cinye shi to shi yasa za ku ga a irin yadda annabawa suka bi usulubin wa'azi ba yadda za a yi kace baka gane Allah shine Allah ba yanzu ka ga misalin da Allah ya bamu na annabi Ibrahim da yayi tsakaninsa da sarki na Maruz annabi Ibrahim ya ce rabbiyal ladhi yuhyi wa yumitu ubangiji na shike rayarwa shike kashewa sai ce nima ana uhayi wa umitu ya ce nima ina rayarwa ina kashewa ta yaya sai sai aka kawo masa wasu fursunoni guda biyu wannan an yanke masa hukuncin kisa wannan kuma an yanke hukuncin za a sake shi sai aka sa hukuncin sai ce wadda aka yanke mai hukuncin kisa ya wuce wadda kuma aka ce za a kashe za a sake shi shi kuma a kashe shi ji kaga wadda ya kamata ya mutu na rayar da shi wanda ya kamata ya rayu na kashe shi yana faɗin haka annabi ibrahim sai ya gane fa wannan ashe gaulari sai ta to fa inna allah ya ati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi allah ke fito da rana daga gabar kai in kai sa fito da taka daga yamma kai fito da rana daga yamma magani yana faɗin haka allah ya ce fa buhita allazi kafar shikenan sai ya rudi sai rikici tunda kai ka raya ka kashe to bayan ranar allah take fitowa daga gabar kai mun ga taka ta fito ta yamma yana da wannan ikon ba shi da wannan ikon ba shi da wannan ikon saboda ka abu na farko da za ka yi a matsayinka na musulmi shine ka gane allah a matsayin shi na ubangijinka ka gane allah a matsayin shi na ubangijinka shi yasa babban abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fara karantarwa shine tauhidi shine tauhidi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karantarwa eh tauhidi amma yanzu zaka ga mutane da yawa ba sa son karatun tauhidi mutane da yawa da ba su son karatun tauhidi abinda mutane suka so shine a ba su falala eh falalan istighfari guda dubu falalan salati falalan sallah kaza falalan azumi kaza abinda suka fi bukata kenan amma karatun tauhidi mutane da yawa ba sa so kuma duk yadda ka dace falaloli wallahi in baka da tauhidi aikin banza ne duk yadda ka dace falaloli sai sa wani lokacin ma za ga mutane idan mai wa'azi ya matsa akan tauhidi ya dage akan tauhidi sai ka ji ana cewa ni wannan malamin ya ci ga tsanani ko ka ji an ce wai yana raba kan musulmai yana raba kan musulmai akwai wanda wai zai zo ya same ka akwai wanda da yawa ne sun zo sun same ni wai suna min nasiha cewa yawan wa'azi akan tauhidi da shirkan nan da yan bid'an nan dan Allah a sassauta shi akwai wanda jiya ma yake gaya min wai ni wai naga kana so kai ma yanzu ka bata wa'azinka gaba daya eh nace masa dama tuntuni haka nake kai ne baka sanni ba inda yau na ɓata wa'azi ne to dama tuntun wa'azi na ɓace yake to ya kake so a ɗora mutane akan falala zalla kawai a gaya wa mutane ku yi azumi ku kaza kuma ba a gaya musu ku bauta ma Allah shi kadai ba ya haka zai yi shi yasa zaka ga galibi yanzu masallatan mu mafiya yawa masallatan ahlus sunna amma ka ga littattafan da ake sawa a masallaci daya ana riyadus salihin ana bulughul maram ana umdatul ahkam ana arba'una hadithan duka masallaci guda daya amma ba littafin aqida ko daya ba littafin aƙida ko ɗaya to me aka yi kenan me aka yi kenan wani masallacin ma kaga bayan duka an sa waɗannan to har an sa karatun ƙur'ani an sa karatun haɗa baƙi na magidanta da sauran wane ne wane ne kowane karatu an saka shi amma banda tauhidi a ciki banda tauhidi a ciki kuma mutane ba wai sun gane tauhidin nan bane ba wallahi kuma ba za ka gane cewa mutane ba su gane tauhidi ba sai matsala ta faru bari mutum jinya ka kama shi a nan za ka gane uwa ne ashe da ka ɗauka ya gane tauhidin to yanzu ka ajiye bai gane ba bai gane ba sai tafi wajen boka yanzu ina yawan ba da misali akwai wani bawan allah idan na je karatu na kitabu tauhid a wancan masallacin da muke karatu in na tashi yakan dan raka na haka zuwa kan kawana sai ya juya to muna tafiya da shi sai ce mun wai yanzu kan ai malamai sun dage da wa'azi akan tauhidi amma gane tauhidi karatun tauhidi yayi yawa nace masa alhamdulillah to muna tafiya da shi sai nace masa korafi ne aka kawo wani ne ya dan fara kasuwancinsa sai auren fari da ya auren fari kasuwa tana haɓaka ya ƙaro mata ta biyu nan ma alhamdulillah jari yana nan yana tafiya yadda ya dace yanzu ya auro na uku jarin ya fara ja baya kasuwan ya fara ja baya a tunaninka me wannan ce ba wani dogon lissafi kawai ya auro mai faran kafa na ce a hakan an gane tauhidi kenan amma kuma ka yadda ana auro mata mai faran kafa arziki ya tafi kuma a hakan ka ce an gane tauhidi a da sakel da sakel ba ba gane ba kai da ka ce an gane mashi kai ne asalin wanda baka gane ba kai ne asalin wanda baka gane ba to haka mutane suke tauhidin nan na'am karatunsa ana yi ba za ka ce ba karanta da tauhidi ba ana yi amma mutane ba su sauraro mutane ba su gane ai musamman matsalan da muka samu na faɗi jiya wajen karatu da yawa yawa cikin matanmu na hausawa da sauran matanmu 'yan najeriya mafiya yawansu ba su da aƙida mai kyau mafiya yawa za ka gan mai gidan mutamassiki ahalus sunna amma ita matarsa kamar 'yar ba ruwanmu ce ba ta ma san inda aka dosa ba a addini ma gaba ɗaya bata san inda aka dosa ba eh shi yasa galibi in ana maganan wa'azin aqida karatun aqida to mafiya yawan mata sukan dauka wannan karatun na zallan maza ne haka ne ko baka ba da yawa sukan dauka cewa wannan karatun na maza ne zalla hatta masu wa'azin su karan kansu sun tasirantu da wannan suna ganin cewa in dai za a yi magana akan aqida to zallan maza banda mata saboda ka duk wa'azin da za a yi wa mata bai wuce hanyoyin mallakar miji ba hanyoyin zama da kishi ya lafiya hanyoyin inganta gidan aure a nan wa'azin mata ke karewa mafiya yawa inda za a turo wa mata wa'azi muhimmancin aƙida na gari tana gani wucewa za ta yi tana gani za ta wuce amma tana ganin hanyoyi guda saba'in na mallakar miji wata tsayayye ma ba ta da shi amma ta ce samana samana sauri yana neman hanyoyin mallakar miji amma babin aƙida kan banda su a wannan babin mafiya yawan mata haka suke tafiyarsu Allah ya shirya mu saboda haka mu ba mu aƙidan nan muhimmanci mu ba mu tauhidi muhimmanci mu koma zuwa ga karanta littattafan tauhidi da littattafan aƙida alal aƙalli mafi karanci mafi karanci ustazai masu karantarwa mafi karanci a cikin karatunka in baka ba da kashi bakwai tauhidi ba don Allah ka ba da biyar tauhidi mafi karanci ka raba karatunka biyu rabi tauhidi sauran duk bangarorin ilmomi su hada sauran rabi amma rabi ya zama tauhidi ne mafi karanci mafi karanci rabi ya zama tauhidi ne Allah ya samu wani lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته